الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا النبي ورسوله وهدي به وهدي به سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حقنا اليوم جاب الأذن الحمد لله وأنشد كراتب الأذكار إن هذا أتاشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعاء بعد التشهد الأخير to babu yin addu'a bayan tahiya ta ƙarshe babu cewa mai sallah an so yi addu'a bayan tahiya ta ƙarshe
إلى ka sani أن الدعاء بعد cewa yin التشهد addu'a الأخير bayan tahiya ta ƙarshe وشروطه abin nema ne abin shar'antawa ne بلا خلاف a ba saɓani tsakanin malamai akan wannan
روينا في سياق البخاري ومسلم mun ruwaito a sahihin buhari da muslim عن عبد littattafai الله guda biyu ingantattu wanda ake cewa duk littafin da yin sa aka yi ba wanda ya kai iso a yin gani shi ne sai buhari da muslim a daga abdullahi masudin allah ya kara shi a gare shi أن النبي صلى cewa الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wa sallama إنه التشهد ya saunarwa ya koya wa abdullahi masudin tahiya ثم قال في آخره sannan ya faɗa a ƙarshen tahiya ثم يكير من الدعاء sannan shi mai sallah ya zaɓa daga addu'a
وفي رواية wadda ya ga ta fi dacewa da shi
وفي رواية a wata ruwaya wadda buhari ya fitar
أعجبه إليه ya zaɓi addu'ar da ta fi ƙayatar da shi فيدعو sai addu'a da shi
وفي رواية a wasu ruwayoyi da musulun ya ruwaito ثم ya ta hanyar ليتخير من irin المسألة mas'alati ma ما sha شاء sanar mai sallah ya zaɓi abin da yake so na daga roƙon Allah ya roƙi Allah akan bukatun da yake yana da su wajen Allah
وألم أن هذا الدعاء a ka sani cewa wannan addu'a da aka ce an shar'anta a yi a tahiya ta ƙarshe مستحب an so ne ليس بواجب ba dole ba ne ويستحب تحويله an so wajen addu'a ya tsawaita ta ne addu'a doguwa wadda za ta sa ta kunshi bukatunsa da yawa na duniya da lahira إلا أن يكون إماما a yadda ibn abdulsalam ya kawo a littafinsa kawaidul ahkam yace imami shafi'i ya so addu'ar da za a yi bayan tahiya ya zamo ba ta ƙarasa tsawon tahiya ba malamin ta ce abin da ake nufi da tahiyar a nan ita kanta tahiyar ta ta salati ga nan sallallahu alaihi wasallama da ake yi bayan tahiyar ya zama addu'a kar ta ƙarasa tsawon tahiyar tare da salatin ga nan sallallahu alaihi wasallama
إلا أن يكون إماما sai fa inda ya zamo liman ne
ولو أن wannan sai ya takaita saboda kan na bayansa ya zamo sun kosa sai fa idan ya zamo ya san cewa ko da ya tsawaita ba za su koka ba
ولو أن يدعو بما شاء ne من sallah yana قول.
da dama yana da damar yin da addu'a addu'a da duk abin da yake bukata na daga lamuran lahira da duniya shine ya mai mutasar ya faɗi wannan mutasar na shawahalin na malikawa wanda su ma'anan malikawa sun dace da shafi'awa ya yake Eh? ya mai mutasar mutasar na shawahalin da ya faɗi nan na wada adi ma a habba ko ya addu'a da abin da yake so wada adi ma a habba walau kala ya fulano fa ala Allah bika kaza wa kaza lam tabdul haka ne ibara shi shewa kalin ko
ولو أن يدعو المال- ولو أن يدعو بالدعوات masu mai sallah in ya zo addu'a a tahiya ta ƙarshe yana da dama ya zo da addu'a inda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbai
ولو أن يدعو kuma yana da damar ne addu'o'i da addu'o'i ya yaktaruwa tarewa wanda shi ne zai fara ta zai kaje ta a cewa aka dole sai ya yi wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam
wal ma'suratu afdalu amma addu'ar da ruwaito ta aka yi tafi da wanda shi ne ke kaka da kansa
thumma al ma'suratu sannan kuma addu'o'in da yake an ruwaito a nan
min ma warada fi hadha al mawdu' akwai addu'o'in da suka zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman a irin nan wajen yake yin su yana yin su ne bayan ya gama tahiyya ta ƙarshe
wa min ma warada fi ghairi akwai kuma a cikin wannan addu'o'in wanda sun zo ne a wasu wurare ba ma nan ba cewa manzon Allah yana yin su a wasu wurare amma kuma aka ga sun tarar da alherun duniya da lafiya ba ne suke ganin a nan ma a iya yin su
wa afdaluha amma huna mafi ficinta a nan ma warada huna shi ne addu'a da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin nan yake yin ta
وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة akwai addu'o'i masu yawa da yake sun tabbata a wannan wajen shi ne cewa bayan an gama tahiyya ta ƙarshe kafin a yi sallah
منها ما روينا a cikin addu'o'in da yake Bukhari sun wa tabbata a nan Muslim.
yana daga nesa abinda muka rawaito a sahihin buhari da muslim أنا أبي هريرة daga abi رضي الله hurairah Allah ya ƙara عنه yadda a gare shi kala abu hurairah ya ce قال رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إذا فرغ أحدكم من التشهد الأكيد idan ɗayan ku ya gama tahiya ta ƙarshe فليتعوذ بالله lalle ya tsaya ya tabbatar ya nemi tsari da Allah من أربع daga abu hudu wanda kowanne a cikin su mai matuƙar damu ne ga ɗan adam to matuƙar halakarwa ne
من عذاب ya جهنم nemi Allah ya kare shi daga azabar wutar jahannam ومن عذاب ya nemi القبر Allah ya kare shi daga azabar kabari ومن فتنة المحيا ya والممات nemi Allah ya kare shi daga rigingimin duniya da mutuwa rigingimin rayuwar duniya da rigingimin da akan game da su yayin fitar rai
ومن شر المسيح الدجال ya nemi Allah ya kare shi daga sharrin dajjal wanda yake abin shafe wa idanunsa da dama
رواه مسلم warawa muslim muslim ya rawaito wannan hadisin من طرق كثيرة ta hanyoyi masu yawa وفي وفي رواية a wata ruwaya منها a ciki daga cikin ruwayoyin da shi muslim ya kawo a nan إذا تشهد أحدكم idan ɗayan ku ya sanya فليستعذ بالله ya nemi في أربع Allah ya kare shi daga abu hudu يقول ya ce اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ubangiji ina neman ka kare ni daga azabar wutar jahannam ومن فتنة المحيا ومن عذاب القبر ina nema ina roƙo ka kare ni daga azabar kabari ومن فتنة المحيا والممات ina neman ka kare ni ya ubangiji daga rigingimin rayuwa da rigingimin da ɗan adam kan game da su yayin fitar rai ومن شر فتنة المسيح الدجال ina neman ka kare ni daga sharrin fitinar masihun dajjal abin shafe idan sa da dama وروينا في سياي البخاري ومسلم murwaito a sahihai guda biyu na buhari da muslim عن daga عائشة sayyida aisha رضي الله عنها Allah ya ƙara yadda ga sayyida aisha أن النبي صلى cewa الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama كان يدعو في ya الصلاة kasance yana addu'a a cikin sallah اللهم إنا addu'a da yake kenan alama ne a wasu kamin amin azabar kabari Allah ina neman ka kare ni daga azabar kabari وأعوذ بك من Allah ina neman ka kare ni daga fitinar wanda aka shafe idansa ɗaya wanda yake mai yawan batarwa وأعوذ بك من ina neman ka kare ni الموت.
daga rigingimin rayuwa da rigingimin mutuwa اللهم إني أعوذ بك من المأسن والمجرم ubangiji ina neman ka kare ni daga kan laifi ya min yawa a ka kai ya zamo ana bi na bin nawa ya zamo ya yi yawa to ina neman ka kare ni daga wannan
وروينا في سيئ مسلم mun ruwaito a cikin sayin musulun عن علي daga رضي sayin na الله Allah عنه kare da a gare shi قال yace كان رسول manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya miƙe zai sallah ya kuru min akin ma ya kuru yana kasancewa daga ƙarshen abin da manzon Allah yakan faɗa a sallar tasa tsakanin tayyarsa ta ƙarshe da sallama yakan ce ya ubangiji ka gafarta min abin da na yi da daɗewa wa ma da abin da na yi daga nan baya ba daɗewa
wa ma asrar ka gada min abin da na koye wa ma alan da abin da na yi shi a fili wa ma asrar da abin da na yi shi bisa a sakaci sakaci ne ya sa na yi wa ma anta alam bihi Allah ka gafarta min abin da laifin da yake kafi ni saninsa.
anta al muqaddim Allah kai ne mai gabatar da wanda ka so ka gabatar da shi.
wa anta al muakkir Kai ne mai jinkirta wanda ka so ka jinkirta shi.
la ilaha illa anta Ba wani da ya cancanci abota masa in ba kai ba.
wa rawaina fi sahih al bukhari wa muslim Mun wato a sahihai guda biyu na Buhari da Muslim an abdullahi bin amr bin al-as daga Allah na Abu Dal'as ɗaya daga cikin abadi na Tul'arba'u. Wanda ma malamai suke cewa shi ne farkon wafati a cikin Abraham na bai al'af ya wafati hijira ta 65
an abi bakr siddiq ya kamo daga Ayyuka Palestine رضي الله Allah ya عنه kara yadda a gare shi أنه قال لرسول الله cewa صلى الله عليه zan na وسلم abubakar Allah ya kara yadda a gare shi ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama علم- علمني allimni allimni du'a an ka koya min addu'a ka sanar da ni addu'a da zan ringa yi a sallata قال sai manzon Allah ya ce قل اللهم ka ce ya ubangiji إني ظلمت نفسي hakika ni ظلما na zalunci كثيرا kai na zalunci mai yawa ولا يغفر الذنوب ba إلا wanda أنت.
yake gafarta zunubai in ba kai ba فاغفر لي مغفرة من عندك Allah ka gafarta min gafara ta musamman daga wajenka ورامني ka ji kaina إنك أنت الغفور ubangiji kai الرحيم.
ne mai yawan gafara mai buɗa wato mai jin kai
هكذا ربنا haka muka ɗurko shi daga malamanmu muka kiyaye wannan kalmar ظلما كثيرا zulmar kasirar zalunci mai yawa للسائل da مسلما ta ne 'ya'ya uku في مؤذن الرواية a mafi yawan ruwayoyi وفي بعض الرواية a sashen ruwayoyin musulun كبيرة kabiran ba kasiran ba بالباء da المواء ba mai dubu ɗaya وكلاهما kowanne a cikinsu yana da kyau فينبغي أن يجمع بينهما ya kamata kenan shi mai addu'a ya haɗa tsakaninsu ya ce alama ne da lafi na shi zulman kabiran kasira فيقال a ce بالمسلم zulman kasiran kabira وقد اهتد بخاري hakika buhari ya kafa hujja a jami'u sahih nasa والبيهقي hakanan bai haƙi da وغيرهما waninsu من الأئمة daga shagabanni جاز sun العلي bayyana da wannan hadisin بالدعاء في آخر الصلاة cewa hadisi ne da ya kunshi addu'ar da ake so ɗan adam ya kula da ita bayan kowace sallah ta farilla وهو وهو استدلال سليم wannan kafa hujja ta su da kafa hujja ce wadda take a fili ف- ف- ف- فإن قوله في صلاة domin da yake fi salati a cikin sallah ya umu jami'a ya gama baki ɗayan sallah shi yasa ba sai lalle a waje ɗaya bane a sallah za a iya faɗan wannan addu'a
wa wa min mazani du'a'i fi salati hadha al-mawqi wannan wajen yana daga wuraren da ake zaton cewa da addu'ar da aka yi a sallah Allah zai karba warawai rawaina wato yana da wuraren da ake zaton cewa addu'ar da aka yi Allah zai karba warawai na mun ruwaito bi da isnadi ingantacce fi sunani a cikin sunan abi dawo ana abi sami ya kama daga abi salihin zakawan an an ba abi ashabin nabi ya karbo daga sashen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kana yake kana nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan hadisi idan ya zama hadisi an rufe sahabi an tabbatar dai sahabi ne amma aka rufe aka fi fasarsa to wannan bai taɓa ingancin hadisi ana cewa irin wannan ana ce masa hadisi mukami amma galibi hadisi mukami sai zama ingancin hadisin ya kau amma kamar irin wannan hadisi mufari ne amma yana nan da hujja tunda an faɗi cewa wanda aka rawaito sahabin manzon Allah su ko sahabin manzon Allah Allah ka da gare su dukkanin su adalai ne kullu asabihi udurun fama ahsara qauman lahum bihi ijra
قال yace قال النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani mutum كيف تقول في الصلاة؟
kaka kake faɗa ni za ka yi sallah قال ya ko a cikin sallah kan za ka yi addu'a ya kake cewa ƙala sai mutumin nan ya ce أتشهد ina yin tayya وأقول bayan na gama sai in ce لو ya ubangiji ni ina roƙonka aljanna وأعوذ بك ina neman ka kare ni daga wuta أما إني a hakika ni din nan la usiru dandana daga ban kyautata irin abin da kake faɗa muryarka ba ta fitowa ba ولا جندنة مقال ko irin abin da mu'azu yake faɗa alhali muryarsa ba ta fitowa قال النبي sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wannan mutum haula harun jin ai mu din ma dai duk roƙon namu bai huce aljanna ba ai aljanna dai muke nema
الجندنة abinda ake kira dandana كلام الله magana ce da ومعناه ba a gane abinda take nufi ومعناه حولها جن يجندن ma'anar faɗinsa haula haludan jinu أي أو أي دورة الجنة.
والنار
da wuta muna kokarin mu ga mun shiga aljanna muna kokarin mu ga mun tsere wa wuta أو حول مسألة ko daura da roƙonsu إيداهما ɗaya daga cikin su muna roƙon Allah ya ba mu
والثا- والثانية wato ita ce aljanna ita ko ta biyar سؤال استعاذة roƙo ne dan muna neman Allah ya kiyaye mu ya tsarshe mu daga gare ta الله أعلم Allah shi ne masani ومما يستهاب الدعاء به yana daga addu'ar da aka so a yi da a yi a ƙarshen tahiya ta biyu اللهم إني أسألك ya ubangiji hakika ni ina roƙonka rangwamanka da ba da lafiyarka اللهم إني أسألك الهدى ubangiji ina neman ka hore min shiriya والت- ka والت- hore min tsoronka ka والعفاف hore min a kamewa والغنى ka hore min wajen zuci الله أعلم Allah shi ne masani
باب السلام babu sallama ya fita daga sallah
اعلم أن تسلم.
السلام تكالل من السلام cewa sallama don fita daga sallah ركن من rukuni أركانها ne daga rukunan sallah a wajen malikawa da shafi'awa da hanabilawa ba a wajen hanafiyawa ba
وفرض من فروضها sallama farilla ce daga farillan sallah
لا تسلم إلا به sallah ba ta inganta sai an zo da wannan farilla هذا وذهب الشافعي wannan shine masabar imam shafi'i da ومالك imam malik da imam وأحمد ahmad ibn hanbal da وجماهير mafi yawan malaman da suka zo da farko da wanda suka zo daga baya والأحاديث السيئات hadisai ingantattu wadda suke mai shura مصارعة ta bayyana a fili da wannan musarwi hatu
وألم أن الأكمال في السلام ka sani cewa abin da fi cika a wajen sallama أن يقول أن shi ne يقول mai sallama ya faɗa daga dama da shi السلام عليكم assalamu alaikum wa rahmatullah وأن يساري haku da shi ma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan ita ce sallamar da ta fi cika ولا يستاب أن يقول amma ba a so a sallama gama مثلا sallah bai sallah ya ce wa rahmatullahi wa barakatuhu ba
لأنه domin خلاف zuwa da الأشعار.
haka sabanin abin da yake ya shura ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
وإن كان قد جاء في رواية ko da yake ya zo a wata ruwaya ta Abi Dawuda وقد ذكره جماعة من أصحابنا hakika jama'a da yawa daga almajiran mu sun faɗi wannan منهم إمام wato الحرم daga malaman malaman masaban mu a cikin wanda ya faɗi wannan akwai Imam Harabain Abdul Ma'ali Zuwaini wanda وذلك yake shi ya yi wa fati 478 wa ruyani da ruyani وزايد السركس a to da kuma wato littafin sana'a shi ne suna zahiru ne kama da kwarai
و- و- wa ruyani da وروي ruyani في الحلية a littafinsa mai suna alhiliyatu ولكنه شاذ sai dai wannan wayar ta fita daga tsari
والمشهور ما قد zancen da ya fi جهناه shura shi ne maganar da muka faɗa والله أعلم Allah shi ne masani وسواء daidai كان لمسلم ne إماما sallah liman ne أو مأموما ko mamu أو منفردا ko mai sallah shi kaɗai في جماعة قليلة daidai a cikin jama'a ne ya kaɗan أو كثيرة ko mai yawa ne في فريضة daidai a sallah ce ta farilla أو نافلة ko sallah ta dafila وفي كل ذلك a cikin duk wannan wuraren يسلم zai zo da sallama biyu
كما ذكر kamar yadda muka faɗa da farko ويرك في كبير ما zai waiwaya a wakacin zuwa da sallaman nan ya zuwa ɓangarorinsa guda biyu والواجب تسليمة واحدة abin da yake dai wajibi a nan ko da yake an ce zai sallama fiye da ɗaya amma a gane abin da yake wajibi sallama ɗaya وأما الثانية amma ta biyu فسنته to wannan sunna ce لو تركها da a ce zai bar sallaman nan ta biyu لم يجوز
Bil haka ɗin bai cuci ingancin sallarsa ba, illa dai iyaka ya cuci ladansa.
ثم الواجب من لفظ السلام Sannan abin da yake wajibi daga lafazin sallama أن يقول shi سلام wanda zai عليكم.
sallama daga sallah ce assalamu alaikum to iyaka nan shi ne wajibi ولو قال سلام عليكم da zai ce salamun alaikum da tantele لم يجزئه da على lamin الأ- zuhu bai isa masa ba على الأسيد bisa zance mafi inganci ولو قال da عليكم ake zai ce السلام alaikumus salamu أجزأه ya isa masa kasance mafi inganci a wajen shafi'awa amma mu a wajenmu bai isa masa ba
ولو قال da zai ce السلام عليكم assalamu alaika أو سلامي عليكم ko salami alaika أو سلامي ko salami alaikum أو سلام ko salamullahi alaikum أو سلام عليكم ko salamu alaikum بغير تنوين ba tare da tarwinin salamu din ba أو قال السلام عليهم ko cewa ya assalamu alaikum لم يجزئه lalle da zai hushe umin haza to a duk inda yake ya bar wanda aka faɗa ya faɗi ɗaya daga wannan to ba abin da ya san masa
يعني بس- بلا bilahi خلاف.
lafi ba saɓani tsakanin malamanmu na shafi'awa
وتبديل ثلاثه sai ya zama ma sallarsa ta ɓace إن قاله آمدا idan ya faɗa da niyya آمدا في كل ذلك A- eh, alhaji amidan yana ya faɗe shi da gangan a cikin wannan gaba ɗaya ya ce salami alaikum to sallarsa ta ɓace إلا في قوله السلام sai fa عليكم inda yake assalamu alaihim فإنه لا fadin تكون salamu ثلاثة alaihim ga mai sallah bai ɓata sallah لأنه دعاء domin haka ɗin addu'a ce وإن كان ثانيا idan ya zama da rafkar ne لم تبطل to za a ce ba ta faɗi ba ولا ي... ولا kan da يعتقد sallah tasa ba ta ɓaci ba wala ya hasulu ta halulu min salat amma kuma da faɗin haka fita daga sallah bai samu ba daga gare shi
بل ي- بل يعتقد bari yana bukata ya zuwa ya sake ba sallama wadda take ingantacciya
ولو اقتصر الإمام da a ce liman zai takaita musu sallama ɗaya أتى المأمون to mamai sai su zo da sallamar biyu قال القائدي أبو السيد alƙali abu ɗaya bi ɗayari ya من ce أسابنا daga malamanmu malika wato daga malamanmu shafi'awa وغيره da shi da waninsa إذا سلم الإمام idan liman ya yi sallama فالمأمون to mamu an ba shi zaɓi mamu an ba shi zaɓi إن شاء سلم in ya ga dama ya iya sallama nan take imamu sai na sallama shi ba ya sallama
وإن شاء in ya ga dama استدام ya الجميع dorar da zaman nasa don ya ta addu'a وأعطى ما ya شاء tsawaita yadda Allah ya nufi zai tsawaita والله أعلم Allah shi ne masani alhamdulillah sai ta shi babu ma ya tsara uhurar dulu na na in sanarsa ba ta ɓace amma ya zo da abin da ba shi ya fi dacewa ba yawwa karahiya ne yin addu'a da hausa da duk wanda yake yana da iko ya zo da addu'a a larabci wadu'a'un bi azami yake yi qadiri alal arabiyyati da suke lissafa makaru har sallah suka ce yin addu'a da wani harshe daban ba larabci ba da duk wanda yake yana da iko yi addu'a da larabci in bai da iko yi addu'a da larabcin a ba sai faɗa da harshen su ba eh shi wasiwar dajjal ana faɗa cewa mansuhul barakat ay mansuhul barakat abin tafi da albarkar ta ne shi ko wasihul maryam shi ana kiransa wasihu ne saboda irin yadda zai kara a duniya yawa zai kara a duniya ko ko mansuhul bil barakat an shafe shi da albarka yadda wancan yake mansuhul bil nar na? wajen wanne?
tsawaita addu'a din bayan sallama a ma eh su ma malikawa kan ta fara cewa in shi kaɗai ne ya tsawaita yadda yake so ko kuma akwai wani tare da shi to wannan kuma sai ya takaita sai dai in ya san wanda yake tare da shi din zai yarda da duk yadda to kamar karatun addu'a da wani yare ba larabci ba a sujjada har a kai ya ma haka eh kwarai a yi a duk wannan addu'a a yi da a sallah yau
salamun alaikum sallar da fashi yau wasu wajen su shafi'awa ba yau wajen su shafi'awa amma mu a wajen mu sai ya iya bayuwa ya zuwa ɓacin sana kan da fati a ɗaya salatin fati uku Allah ya yi wasu ne da har muke da wasu
Amin.